بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما sauraron mu kada a manta muna nan muna yin bayani akan ma'anonin hadisan riyadus salihin muna cikin babun da yake hani akan alkus da kuma yaudara sai lokaci halinsa za mu tashi daga hadisin abu hurairah na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa من حمل علينا السلاح فليس منا duk wanda ya ɗauki mashi yake yawo da shi a cikin mu to ba shi daga cikin mu ومن غشنا فليس منا duk wanda ya algus baya tare da mu رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صدرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا a wata ruwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani kwandon abinci sai ya shigar da hannunsa ciki kawai sai 'yan yatsunsa suka ciki
فقال ما هذا يا صاحب الطعام sai ya ce me wannan ya kai ne abinci قال أصابته السماء يا رسول الله sai ya ce ai ya haɗu da ruwan sama ne ya manzan Allah قال أفلا جعلته فوق أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا me yasa baka sanya shi a saman abinci ba ta yadda kowa zai gani duk wanda ya mana algusto baya tare da mu
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تناجشوا kada ku dinga yin kore ma'ana mutum ya zo ya yi ƙari a haja alhali kuma ba siya zai ba kawai ya so ya yaudar wanda zai siya ne don ya siya da kuɗi mai yawa متفق عليه fari da musulmi suka rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش an karɓo daga abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi hani game da yin kori متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع an rawaito daga abdullahi dan umar yake cewa eh, an ambaci wani mutum a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana yaudararsa idan aka je yin cinikayya da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace من بايعت فقل لا خلابه duk wanda kai ciniki da shi to ka ce mai ba yaudara متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا duk wanda ya yaudari matar wani mutum ko kuma matar bawansa to baya tare da mu.
رواه أبو داود Abu Dawud ne ya rawaito.
باب تحريم الغدر Babin da yake bayani akan haramcin yaudara.
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku dinga cika alkawararruka.
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا kuma ku rinka cika alkawari tabbas alkawari abin tambaya ne.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Amr bin al-As yake cewa Azala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce أربع من كن فيه كان منافقا خالصا abubuwa guda hudu duk wanda ya kasance tare da su to ya zama cikakken munafiki.
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها Duk wanda yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan guda hudun to yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafikai har sai ya batta.
إذا إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر idan aka amince masa ya ha'inci idan ya kasance ya yi zance ya karya idan kuma ya yi alkawari ya yi yaudara idan kuma ya yi husuma ya yi kafirci
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن مسعود رضي الله وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا an karbo daga ibn abba daga ibn mas'ud da kuma ibn Ma- umar da anas Allah ya yarda da su sun ce قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان kowanne mayaudari yana da tuta ranar alkiyama za a ce wannan yaudarar wani ce
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu sa'idin al-khudri Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة kowanne mayaudari ranar alkiyama to za a sa masa wata tuta a daidai mazauninsa ana daidai mazauninsa
يرفع له بغد يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة za a ɗaga masa wannan tutar gwargwadon yaudararsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas babu wani wanda ya fi girman yaudara fiye da sarki na mutane gaba ɗaya mana wanda yaudararsa ta fi girma shine sarki ko kuma shugaba na mutane wanda zai yi yaudara رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
قال الله تعالى allah yana cewa ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة mutum uku ni ne zan zama abokin husumar su ranar alkiyama رجل أعطى بي ثم غدر mutumin da ya bayar da sunana sannan kuma ya yi yaudara ورجل باع حرا فأكل ثمنه da kuma wanda ya siyar da bawa sannan da kuma wanda ya siyar da ɗa kuma ya ci kuɗin kuɗin
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره da kuma mutumin da ya ɗauki ɗan haya ya yi masa aiki ya gama masa aikin amma ya hana shi kuɗinsa Allah maɗaukakin sarki yake cewa duka waɗannan guda uku ni ne zan zama abokin husumar waɗanda suka cutar da su ranar alkiyama ma'ana wanda ya ba wa wani eh, wa- wa- wanda- wanda ya bayar saboda ni ma'ana ya ya yi amfani da sunan Allah subhanahu wa ta'ala wajen bayar da abu kuma ya yaudara to Allah madaukakin sarki yake cewa zai yi husuma da shi ranar alkiyama haka nan wanda ya siyar da ɗa a matsayin bawa kuma ya ci kuɗin ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai zama abokin husumarsa haka nan wanda ya ɗauki ɗan ƙwadugo ɗan ƙwadugon ya masa aiki yadda ya kamata amma kuma ya hana shi ladansa to shi ma Allah madaukakin sarki zai ah, yi husuma da shi na'am رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
باب النهي عن المن بالعطية ونحوها babin da yake hani akan yin gori idan aka yi wa mutum kyauta.
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kada ku dinga ɓata sadakokinku da ah, gori da kuma cutar da wanda aka yi wa kyautar.
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah kuma ba sa biyar da abin da suka ciyar da gori ko kuma cutarwa.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Abu Zarrin Rifari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce,
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Mutum uku Allah ba zai yi magana da su ba ranar alkiyama, ba zai musu kallo na rahama ba, ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba ne raɗaɗi.
قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta har sau uku قال أبو ذر sai abu zar al-ghifari yake cewa خابوا وخسروا من هم يا رسول الله tabbas sun yi hasara kuma sun taɓe suwaye ya manzan Allah قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa su ne wanda yake jan tufa da wanda yake yi wa mutane gori da kuma wanda yake sayar da hajarsa da rantsuwa ta ƙarya
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب النهي عن الافتخار والبغي na'am babin da yake hani akan yin alfahari da kuma zalunci قال الله تعالى Allah yana cewa فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى kada ku dinga tsarkake kawunan ku saboda Allah shine ya san wanda ya fi tsoron Allah.
وقال تعالى Allah madaukakin sarki yake cewa إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق "Na'am." أولئك لهم عذاب أليم waɗanda ake da dama a kansu su ne waɗanda suke zaluntar mutane kuma suke yin zalunci a cikin ƙasa ba tare da haƙƙi ba tabbas waɗannan su- suna da azaba wacce take mai raɗaɗi.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال An karɓo daga Iyaf ɗan Jimar Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد Allah ya yi wahayi zuwa gare ni cewa ku dinga kaskantar da kai ta yadda wani ba zai yi zalunci akan wani ba kuma ba zai yi alfahari akan wani ba رواه مسلم Muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم idan mutum ya ce mutane sun hallaka to shi ne ya fi su hallaka amma malamai suna cewa idan mutum ya faɗi hakan ne da niyyar nuna al'ajabi ko kuma jiji da kansa ma'ana ya nuna ragowar mutane sun halaka shi kuma yana kan daidai amma in dai mutum ya faɗi haka ne saboda haƙiƙa wacce take faruwa ma'ana mutane sun samu matsaloli a addininsu da kuma harkokinsu na yau da kullum to wannan ba zai shiga cikin wannan hadisin ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في الم- في المهجور أو تظاهر أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك babin da yake haramta cewa eh, ya haramta musulmai su ƙauracewa junansu sama da kwana uku sai dai idan shi wanda aka ƙauracewa ɗan bid'a ne ko kuma yana fama da fasikanci ko wani abu makamancin haka
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم muminai yan uwan juna ne saboda haka ku gyara tsakanin yan uwan takakku
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان wala ta wani wani ismi al'udwan kada ku dinga taimakekeniya a kan zunubi da kuma wuce gona da iri وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث kada ku dinga yanke hudda da juna kada ku dinga juya baya kada ku dinga kin juna kada ku dinga yin hasada ku zama bayan allah yan uwan juna bai halatta ga musulmi ba ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku
متفق عليه Bukhari da Muslim suka rawaito.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu ayyub al'ansari yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال mai halatta ga musulmi ba ya kaurace wa ɗan uwansa sama da kwana uku يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ta haɗu da juna wannan ya juya fuska can wannan ya juya fuska can وخيرهما الذي يبدأ بالسلام wanda ya fi alkhairi a cikinsu shine wanda zai fara da sallama متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "Da Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول "Na, اتركوا هذين حتى يصطلحا Ana bujiro da ayyukan bayi a kowace litini da kuma kowace alhamis, sai a gafarta wa kowanne mutum wanda bai yi shirka da Allah ba sai mutumin da tsakaninsa da ɗan uwansa akwai ƙiyayya sai a ce ku ƙyale su har sai sun yi sulhu ana da shi da ɗan uwan nasa duka za a jinkirta gafarta musu har sai sun daina gaba da juna رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن جابر رضي الله عنه قال an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi yake cewa
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم mana shi ɗan ya yanke ƙauna cewa waɗanda suke yin sallah a tsibirin larabawa ba za su bauta masa ba amma kuma dai bai gushe ba yana ƙoƙarin yadda zai hahaɗa fitintunu a tsakaninsu رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث bai halatta ga musulmi baya ƙaurace wa ɗan uwansa sama da kwana uku فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار wanda ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi kuma eh, ya haura kwana uku yana mai gaba da shi in ya mutu sama da hakan to zai zama cewa ya shiga wuta mana in ya wuce kwana uku yana gaba da shi ya mutu a cikin waɗannan kwanakin da suka haura uku to zai shiga wuta رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم abu dawud ne ya rawaito a sanadi wanda yake kan sharaɗin bukhari da muslim
وعن أبي فراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga hadrat ɗan aji hadrat yana cewa ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه wanda ya ƙaurace wa ɗan uwansa tsawon shekara ɗaya to kamar ya zubar da jinin sanyi رواه أبو داود بإسناد صحيح an rawaito wannan hadisin daga abu dawud da sanadi mai inganci وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث bai halatta ga mumini ba ya ƙaurace wa ɗan uwansa mumini sama da kwana uku فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه idan aka yi kwana uku to ya haɗu da shi ya masa sallama
فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر idan ya mayan masa da sallama to sun haɗu a lada وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة idan kuma bai mayan masa da sallama ba to shi na farkon wanda bai mayar da sallama ba zunubin yana kan shi amma shi wanda ya yi sallamar to ya fita daga cikin masu gaba رواه أبو داود بإسناد حسن abu dawud ya rawaito da sanadi mai kyau
قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء abu dawud yake cewa idan ƙauracewar da aka yi wa ɗan bid'a ko fasiki saboda Allah ne to wannan baya cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaurace wa su ka'ab sama da haka tsawon kwana hamsin ne ko na'am
باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة babin da yake hani cewa bai halatta mutum biyu su gana ba su ban na uku ba tare da izininsa ba sai idan akwai bukata mana idan mutane suna su uku to bai halatta biyu su ware su gana ba ba tare da na ukun ba
وهو أن يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه abin da ake kira ganawa shine su yi magana ta sirri wacce baya ji yana kuma daga cikin wannan ya zama cewa sun yi tattaunawa a gaban shi da wani yaren da yake jin shi amma baya fahimtar abin da ake cewa قال الله تعالى Allah yana cewa إنما النجوى من الشيطان
ganawar da aka hana tana zuwa ne daga shedan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yake cewa maza Allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث idan mutane sun kasance su uku to kada mutum biyu su gana ba tare da na uku ba متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito رواه أبو داود وزاد قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك abu sale ɗaya daga cikin marwaitan hadisin yake cewa na ce da abdullahi dan umar hudu fa sai ya ce a idan hudu ne babu matsala
ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق abdullahi dan dinar yake cewa na kasance ni da dan umar muna gidan khalid dan kokoba wanda yake a kasuwa فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع وليس مع ابن عمر أحد غيري sai wani mutum ya zo yana so ya gana da ibn umar kuma babu wani a tare da ibn umar sai ni kawai فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة sai ibn umar ya kira wani mutum saboda mu zama mu hudu فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخر شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد sai abdullahi dan umar ya ce da ni da kuma mutumin da ya kira ku dan matsa abin da ya sa kuka gana karo mutum ɗaya saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kun kasance ku uku to kada mutum biyu su ware su gana da juna su bar ɗayan
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi dan mas'ud yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه idan kun kasance ku uku to kada mutum biyu su ware su gana ba tare da ɗayan ba har sai kun haɗu da mutane saboda hakan zai ɓata masa rai.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Masu waron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darussan da za su zo nan gaba. Kafin wani lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.